mutai cikin jalali ne yankuwa to bismillahir rahmanir rahim sahihu tafsir jalali ne ko to malan yace ونزل آية سبكا ردا لقول اليهود ردي غفتر يهوداوا لما ضرب الله المثل لوكacin da Allah ya buga misali bizubabi da kuda fi qawlihi wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an kenan su wadannan kuma kan koda kuda ya zare musu wani abu ko ya kwace musu wal ankabut fi qawlihi da kuma Allah ya buga misali a cikin wato ankabut a cikin suratul ankabut mathalul mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a ka mathalul ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhana albuyut labaytul ankabut law kanu ya'lamun nan da anka ce mathalul ankabut i'jazin qur'ani ya nuna me yasa Allah buga misali da wato abin nan gidan gizo-gizo yace wa inna awhana albuyut labaytul ankabut ashe shi baytul ankabut da muke gani mu muna ganin raunin shi shine in ka biyo kana iya wucewa da shi ko haka nan bane a'a shi na da du'uf hissi da ma'anawi ma'anawi shine ashe idan aka yi aure idan aka haihu to da miji da mata rabuwa suke yi in mijin ya tsaya tana kashe shi shi sako ne ke kuma wani sai mijin ya gudu ya bar wurin ita ko matat in ƴaƴan sun ka girma sai ta gudu kashe ta za su gida na tarwatsatse shi yasa Allah kire shi wa inna uhanal buyutul buyutul ankar to ka ba haka da wadansu wasu gidaje akwai gida babban gida amma du'ufu ma'anawi rugujina yake kowa da tashi alkibla kai na ga ganin kamar babban gida a cikin bala'i da ake to haka shi yasa da sun ka gano wannan suka yi bincike yanzu suka watsa me yasa Qur'ani ya faɗi wannan wa inna awlal buyuti la baitul ankabut kuma suka ce cikin ijazin da Allah ce ka masalil ankabut ittakhadhat baita ashe mace ita ce gina gida namiji baya gina gida cikin su bincike na ilimi yanzu abin da ya tabbata suke nan eh hissi wa ma'anawi akwai hissi wa ma'anawi domin kai yanzu in ka biyo yayin gidan shi in ka biya yanzu kana biya da gidan ai hissiyan na ko ga wancan kuma ma'anawiyan wallahu a'lam almuhimmu to waɗannan sai kafirai sun ka ce ma arada Allah bi dhikri hadhihi al-ashya bi Allah yake nuhi da ambaton waɗannan abubuwa al-khissisa kaskantatta kananan abubuwa fa anzala Allah sai Allah sabkar da aya ina fata an fice wannan cewa saboda an buga misali da kaza da kaza da kaza ne wannan babu waɗannan asarkin babu tabbacin cewa haka kafirai suka faɗa almuhimmu dai Allah yayi bayani kan waɗannan abubuwa an fahimta to su ko dole na dama ɗabi'a sota ta suka zuwa ga alqur'ani mutum da dubbai da imani ko imanin shi ya karanci cikin musulmi yana da wani kwaɗai suka iske yana kokarin suka cikin alkur'ani amma a fakaice shi ko kafiri sai fito direct amma munafiki da musulmi mai rauni imani suna ga dan kaikaici kaikaici inna allaha haqiqa allah la yastahi baya jin kunya an yadriba an gane ko kenan ya buga misali kenan an yaj'ala masalan allah ya sanya misali maf'ulul awwal ma yace nakira mausufa kenan ma nakira ce wadda an yi mata sifa bima ba'adaha da abin da zai zo maf'ulun thani ita an maf'ulun thani ai masalan ayya masalan kana kina Allah bai jin tsoron ya buga misalin kowane irin misali aw za'ida li ta'kidil khissa ko ko ita ma din nan an ƙara tana an gane ko dan saboda ta'kidi na ganin karamcin abu fama ba'da ha maf'ulun thani abinda zai zo bayan ta shine maf'ulun maf'ulun thani nan da ya shiga cikin nahau kun sai na bayanin nahau kenan ko ma ta zamanto ita ta an maf'ulun bihi athani ko ko a'a ita ta zamanto li ta'kidi masalan ma ko wani irin misali ba'udatan sai zamanto shine maf'ul athani an gane ko ana hau ba'udatan saburo mufradul ba'ud an gane ko sunaye da dama a cikin larabci zaka iske in da ta'un ne sun zan mufrad in babu ta'un sun koma jam'i annamlatu turuwa guda annamlu jami'in tururuwa albaqaratu saniya guda albaqaru shanu masu yawa innal baqarata shabaha alaina annakhlatu da daya itaciyar dabino ko abin nan annakhlu itaciyar dabino athamaratu ya'yan ice athamaru ya'yan itace ba ba haka ba to haka suke tafiya suna nan waɗannan masu irin wannan ka'ida sai ka yatar su attamru dabino mai yawa attamratu da guda kawai ashajaru da ashajaratu suna nan yace mufradul ba'ud shine wa huwa sigharul baqi kananan sauro so ake kira sigharul baq an gane ko sauro malaman luga saboda kaikai wato kankale kankalen su sun kace an sanya ma sabro suna alba'udatu li'annahu min alba'd dan kadan na kamar kace sashe na malaman luga sun ka hodi ba ni hodi ba ko in wadda daga cikin littafai bari wadda cikin littafai don wani kashi zo shi shako ni akwai littafi na karin Sheikh Usman bin Fodio ana kiransa Ab- Abdullahi bin Fodio Diya'u ta'wil fi ma'ani tanzir ka tai can ka diba ka gane shi fama fawqaha ko kuma abin da yake saman sabro ai akbar minha abin da ya fici ai la yatruku bayanuhu Allah ba bayanuhu Allah ba zai bar bayanin shi ba lima fihi min al-hikam saboda abin da ke cikin shi na hikimomi fama fawqaha fasara uku akwai fama fawqaha abin da yake kasan sauro fama fawqaha kenan abin da yake kasan sabro wajen karamci ko kuma fama fawqaha abin da yake saman sabro na wajen girma ko kuma fama fawqaha akan abin da yake jikin sabron don sai da an ka bincike sai an ka mun san dai akwai halittar da ta- sauro ya fi ta girma mun san akwai halittar da ta fi sauro girma to yanzu kuma sai aka gane akwai wasu halittu saman sauro suke rayuwa kadiba cikin bahaf na rabitatul alamul islami ta hay'atu ijazul ilmi wadda take mu'amala da jami'a 120 na bin masu bincike na duniya ban sani ba yanzu ko sun kara to dukkan su kuma wannan yana tabbata akan su dan Allah ya buga misali da abinda yake yafi sauro fauqaha ko ko abinda yake wato bai kai sabro ba Allah na ya buga misali da shi ko abinda yake saman jikin sabro shi kuma abinda yake jikin zaman saman jikin sabro ai bai ma kai sabro girma ba kenan can ma za su iya hadewa amma wani na saman jikin shi wani baya saman jikin shi sai a gano akwai halittu to duka Allah na ya buga misali da su sai a yi bincike a gane ina fata an fahimce ni bahathi na mai yawa kudi ba cikin littafin rabitatul alamul islami na hay'atu ijazul ilmi Allah ce to fa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna za su san cewa annahu ai almasal wannan misali alhaqqu shi a gaskiya athabitu tabbatacce alwaqi'u mawqi'ahu wanda ya ya zo ya zo a wurinsa ya shiga a daidai inda ake bukatar sa min rabbihim kuma daga wajen ubangijinsu masdar kenan shi yasa yana so a san masdarin magana sai a koma gari ina ne masdar masu bahasi a ce at-tawfiq al-ilmi to min rabbihim shi wanga daga wajen Allah shi kaji masdar kin shi mai nema a san sanadin qur'ani haddathana wani an wani an wani an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to qur'ani ba shi na da sanadi innahu laqawlu rasulin karim shi jibrilu daga waye amso daga wajen Allah subhanahu wataala shi ko uh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gawaye karba ga jibrilu to su ko sabbai ga sun karba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tabi'ina wa ga sa- sabbai tabi'i tabi'ina har ila yawmina hadha kaji sanadin qur'ani in baka sani fa amal wa amal ladina kafaru wadanda na kafirta fa yaquluna za su ce madha arada Allah bi hadha mathala mi Allah yake nuhi da wannan misali tamyizun ai bi hadha al mathal da wannan misali shi mathalan matsayin tamyizi shike tamyizi shine abin da ke bambanta abubuwa da larabci a cikin ilimin nahwu kuma abin da ke bayyana ma'anar kalima in nace eh, abin nan eh, 20 20 komi da ya shiga amma ina ce dirhaman na yi tamyizi akwai 20 baitan 20 eh, kaza 20 kaza 20 kaza shi ake kira tamyiz yace wa ma istifhamu inkari ko mubtada ita ma tambaya ce amma ta inkari tambaya tana ɗaukar ma'ana kusan guda 30 kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti irin yadda tambaya take ɗaukar ma'anoni daban-daban ba guda ka sani ba to wagga tambaya ta inkari ce ta musu ne to ita an mubtada wa za bi ma'ana allazi bi silatihi khabaruhu kenan ma ita atta tambaya za arada Allah eh, za arada Allah bi hadha mathala shi a matsayin khabar wajen wani su malaman lugha ma za duk kalma guda ce arada Allah bi hadha mathala shi a matsayin khabar sai mu yi hatta yace to wa za bi ma'ana alladhi kenan ma alladhi arada Allah bi hadha masala zakin bi ma'ana alladhi na inji mallan bisilatihi bisilatihi khabaruhu shi a khabar na ma ai ayyu fa'idatin fihi wace fa'ida a cikin shi qala Allah ta'ala sai Allah ce fi jawabihim yana mai basu amsa yudillu bihi Allah yana batar bi hadha al-masal da wannan misali kathiran masu yawa ko anil haqqi Allah yana batar da su daga gaskiya da kufrihim bihi da saboda sun kafirci wa yahdi bihi kathiran Allah yana shirye da masu yawa da shi minal mu'minina mu'minai li tasdiqihim bihi saboda suna gaskata shi wa ma yudillu bihi illa al fasiqin ba kowa Allah yake batarwa da shi ba sai fasikai to na akwai bayanai masu yawa waɗanda ina son eh, mu bar su sai sati mai zuwa don saboda cikin ayoyin mu dan ce wani abu eh alkhariji ne ko awo bari bari mu abin ganin ina ni shige alkhariji ne an taati wanda suka fita daga da'a Allah asalin alfisqu shine alkhuruj fita dan kwai dan kwai idan yana da daya fita daga cikin sai a ce fasaqal farhu ya fita shi wannan dan tsako din to shi yasa an kasaya ma fasiki suna fasiki duk sabon Allah fasikanci na amma a shari'a sai sakon da ya kai ka ba'ira ko ya kai kafirci sai a ce mutum fasiki ko kuma wanda ba wai ya aikata fasikanci so ɗaya ba akwai bambanci tsakanin wanda ya aikata fasikanci da wanda aikin shi fasikanci ne shi na daga cikin matsalar mu hatta da masu imani Allah ya nuna wani lokacin suna iso aikata kaba'ira wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaji Allah ce ayan aljanna naku alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fahisha ya nuna suna iya aikata kaba'ira da haka tsoron Allah bai hana mutum shi abukacin kaba'ira wani lokaci sai dai abin da ya kamata a yi da an yi aimi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun akwai wani philosopher a kasar Najeriya yace to in ana son a yi magana tsoron Allah ka a sa mallan da karo cikin daki guda a bar mallan cikin dakin shi a bar karo cikin dakin ta yace matuka an kada cikin daki guda kafin sahiya ta wayi bannata ko ba haka ba dan haka ko wani sabo Allah yana iya gito mishi to abinda zamu fitar anan na inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma'ana nan Allah baya jin kuma ya buga misali nan qadiyya ta alhayawu bambancin kumya tunda nan ana zancen kore an kore kuma ya buga misali ne ba ana nufin Allah subhanahu wataala ba kamar an kore kunya ne gare shi gaba ɗaya ba ina fata ana fahimta ta ana nufin Allah an kore kuma ya buga misali gare shi kamar inda ya ce wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kuma ya biyin bayani abin da yake gaskiya mun fahimci wannan da kyau kenan ɗai kenan nan kuma abinda za mu gane alhaya'u ta mutane muhimmancin ta da rashin shi da irin rayuwar mu ta yau maudu da za mu iya fitar kenan ba u da nan mun yi zancen al'ijazu ilmi na fitar muku da shi fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathala akwai uslubul muqabala a ciki uslubul muqabala qur'ani galibi shi na ka abuwa kishoyi na ce muku kafirai masu imani wuta da aljanna sama da kasa tunan gashi nan ya bayyana fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masala to sannan kuma daga ciki yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera na akwai iskali Allah ya shiryar da shi masu yawa kuma ya batar da masu yawa Sheikh Ibn Uthaymeen yace to nan bai ce yudillu bihi akthara ba wa yahdi bihi akthara hace hace akwai matsala nan akwai masu yawa nan akwai masu yawa babu problem ko ba ka nan bane tunda in an ce kasiran masu yawa nan kasiran masu yawa cikin masu imani an ce masu yawa kafirai kuma an ce masu yawa to ya za a yi sai ce a babu matsala bai ce yudillu bihi aksara ba wai hadi bihi aksara kace akwai mi akwai iskali wadansu malamai suka ce to mallan mun dai ji wagga magana amma har yanzu akwai iskali ba domin da masu imani da kafirai wani ne fi yawa to yanzu shikenan can mu cikin mumin ne mun ji masu masu yawa ne can kuma cikin kafirai mun ji masu yawa ne to amma har yanzu iskalin bai gushe ba kafirai sun fi mai sun fi mummune yawa to me yasa an ka ce musu kafiran su ko dan aka ce musu kafiran ko ba ka da mani akwai iskali ko babu sai malamai sun ka ce no problem akwai wani proverb wani proverb abin kun san proverb ai karin magana ko na arawa sun ka ce mugun abu mai arhab banza su kafirai ta fuska adadi suna da yawa su komunne ta fuska kima su a wajen Allah qul la yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith gayyaci ya aibata don amfani to wannan sannan zaka gane wannan iskadi to sannan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin sai fasikai zaka fahimci illa nan duk sai da Allah kawo illa ta fadar da kuma batarwa kaga nan da yace fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim abin da yasa sun ka gane gaskiya ce daga wajen ubangiji saboda imanin su su ko wa ammal ladina kafaru su ko kafirai me yasa suka faɗi wannan magana da annahum kafiruna shi yasa Allah bai kasu su bai kawo aikin su wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba ko ake batarwa ba sai fasikai an gane ko me yasa an kabatar da su saboda fasikancin su mun fahimci wannan da kyau ko eh kafin mu kare karatu akwai wata qadiya ta cikin sahih bukhari ka inzo in manta cikin wasu ruwata da muka karanta wancan sati mun ka ce ubaida ashe abida ne da fathul ainu ne ina fata an fahimce ni fathul ainu ne abu na gaba kuma cikin hadisin da muka karanta da an ka ce idza walaga alkalbu fi ina ahadikum ko shariba ne cikin wacce wagarwa da muka karanta falyaghsilhu nan al'amru hal yufidu al-fawr aw yufidu al-wujub shin ana nufin da yayi ne zaka taya kai da gaugawa ka wanke kuma shin wai wajibi na wannan umarnin koko alal nadbu saboda kada ka ji wani ya saba ba fatawakka ka zabura kan shi sabanin shin al'amur wanga na wajibci na ko ba na wajibci bane na dai kenan shi yasa in ka ji wani ya saba ma fatawakka saboda shi ya kalli al'amru nan laysa lil wujubi to sannan kuma mu aje wannan shin umurnin in an ce na abin nan in ka ce na wajibi na ka kawo dalili in ka ce ba na wajibi bane ka kawo dalili kenan wajen dalili ne za a tarjihi a gane wanne ne magana shi tafi karfi duk da yake zance mafi inganci an fi ɗaukar shi na wajibci sannan sab'an din nan yana baka taqyidin nassi kaga nan kamar falyaghsilhu ya zo mutlaq amma da yace sab'an qayyadahu ban sani ko mun fahimta ba to madalla eh akwai wani abu ƙarawa saman bakwai ya halatta ko bai halatta ba shi dai nasu ya ce bakwai in kai yi ƙasa ga bakwai akwai matsala amma in kai yi sama ga bakwai ba sai musali su ce a'a shi na in dai ba ka yi don itikadin saba ma nasi ba to shi na matsayin ja'iz kuma saba'an ɗinin da an ka ce sai ka gane cewa babban makasudi tsarkin shi aka so in ka wanke su bakwai ɗin kuma ƙazantar ba ta fita ba hukuncin yana nan fa kenan in ka yi buca-buca ka yi bakwai bai wanku ba sai ka ƙara to sannan karawa saman nasi ba a so shi ba sai dai abu ne wanda yake in ba kana itiqadin cewa ba kai ka halatta ba kanka a matsayin ibada wannan la ba asabihi domin mi sai zama to min babi wato aula amma ba a son ka zo da min babi aula akan wurin da shari'a tana son a tsaya tattattak mun fahimci wannan da kyau ko mas'ala ta ƙarshe wadda ya kamata mu kawo kan wannan saboda lokaci ya tafi kwarai ku yi hakuri ita ce mas'ala ta almunasabat ko yanzu ita wagga aya miye alaƙarta da ayar da ta gabata ana zancen aljanna ana zancen mata aljanna da na'imin aljanna sai ga an zo kuma an ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan to ina munasaba shi yasa wadanda suke cewa alqur'ani a hargitse ki kuma su mustashriqun sai su yo shi mai imani musulmi in kaga yayi tafsirul mawdu'i ya hado ayoyi shi ba dai yana ɗauka alqur'ani hargitse ba dan ya taimaka wajen bincike na to amma mustashriqun sai an ka gane suna irin wannan su tattaro ayat na mudu'i kaza dan su ciki ana ganin ka suna ganin Qur'anin hargitse yake bari su yi mai tsarin da za ku amfanuwa da shi to yanzu na an ce inna Allah la yastahi idr musalla ana zancan aljanna da matan aljanna da alimin aljanna wanda dukkan mu ne ita ta muka fata ko ba haka na ba kawai ana nan sai an ce inna Allah la yastahi an yadriba musalla ina munasaba take kaga ilimi na mai muhimmanci المناسبه بين الايات امام ابن عاشور cikin at-tahrir wa tanwir yayi aiki a cikin sa kuma ya samu dacewa sosai shi yasa munasaba in kana kallon nahwu wani lokacin zai taimaka maka saboda zaka san wagga jumla tana da alaka da wagga jumla cikin wannan aya in kana kallon ma'ana ilmul balagha zai taimaka maka amma wani lokacin mushkilan munasaba tana kusa kuma munasaba tana tana iya ta'addudi kuma wani lokaci sai munasaba ta boyu sai wanda Allah yabba saboda ilimi na da ijtihadi sai in an kai an faɗa in ka yarda ka ce ka yarda asalin yadda magana take wai ƙur'ani yana tafiya akan uslubi uslubi mun kawo muku cewa yana kawo abubuwa kishiyoyin juna to nan an ƙare da kishiyoyin juna ne sannan aka koma zuwa ga maganar da ake akanta ana zancen ƙur'ani mu'ujiza ne ko ba mu'ujiza ba ne sai Allah ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nasu wal hijara kaga nan ana zance ijazi ne na lafuzzan alqur'ani to amma sai wata magana ta shigo iddatil likafirina magana ce wadda ta shigo an yi tattalin ta ga kafirai to sai an ka kawo kishiyoyin kafirran nan al-muqabala ba mun faɗi wannan ba wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna yanzu su ko an kare da wancan kishiyar wancan to sai aka dawo zuwa ga waccan magana inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ma'ana malamai sun kace lokacin da an ka kalubalance su su kawo irin alkur'ani lafuzzan shi da hikima su larabawan ne da fasaha da balaga da komi sun iya sun kasa to alama ce ta mutum marcin marashi gaskiya in yar rasa nan ina zai sai ya koma nan da yake sun kasa kawo wa lafuzzan alkur'ani sai sun ka koma suna suka zuwa ga ma'ana alkur'ani sai suka koma suna cewa inda ni zai Allah zai buga misali da kaza da kaza ma'ana yanzu ba lafazin alkur'ani suke suka ba ma'anar da alkur'ani ya zo da ita shi na an munasaba tsakanin wagga aya da sauran ayoyi sun ka gabata kun gane shi yasa malamai suke cewa fakhtarul muqara'a alal mu'arada abinda ke nuna quraishawa da kafirran makka da wanda suka yaki manzo sallallahu alaihi wasallama sun kasa ikhtarul muqara'a al muqara'a shine abu juna alal mu'arada akan mu'arada su kawo irin alqur'ani ma'ana qur'ani me yace su yi su kawo irin alqur'ani su kawo sura goma su kawo sura ɗai sun kawo amma sai suka zaɓi a yaƙi shin da yin magana da sawa dukiyarka da ranka da ɗanka da duk abin da kan mallaka da mulkinka da dubararka da komi da kan mallaka ka yaƙi abu da kai magana wani na fi sauƙi to sai sun ka ƙi yarda su yi magana don sun san ba su iyawa sai sun ka ɗauki makamai sun ka ce a kashe shi wanda yake nuna maka kenan ba za su iya ba dan da za su iya da magana ya kamata su yi shi yasa ijazul qur'an cikin tabbata da abi lahabin suka cewa abin da ke nuna alqur'ani gaskiya na Allah ya ce abu lahabin zai mutu kafiri sai yasla naran zata lahabin wa mar'atu hamalatul hatab suka ce da alqur'ani ba daga wajen Allah shi ba da abu lahabin in shi na so shi kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ƙarya na sai shi shi ta cikin kaso maka ko cikin garin maka ce jama'a ku shaida nayi imani bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba amma da ke daga wajen Allah na mata kafiran abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh